minti goma ƙarshe tambayoyi suna wanda suka rubuta tambayoyinsu za a amsa gwargwadon iko da lokaci ya ba da dama idan lokaci kuma bai ba da dama ba za a kashe zuwa darasi na gaba sai ya zo sai ya zama to a amsa wani tambayoyi to Allah mu fada a kan ba a yarda da surutu ko hayaniya ba dukkan ladabban da ake so ɗalibin ilimi ya zanta to mu ɗauko su mu rubuce su a wannan majalisi na mu Allah ya mana da rabura insha Allah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشعب يرجع جماد الأولى إجراء النبي صلى الله عليه وسلم الأولى دلريه الأولى وإن لا وما يوم شعب يرجع لا ميلادية دبوبيد أشر الله سبحانه وتعالى يا ساكي هدامون a wannan masallaci jami'u shehi talhat salafi wa rahmatullahi alaihi domin gabatar da dawa ta biyu a irin nau'in ta wadda kamar yadda aka gabatar an gabatar da ta bara kusan a irin wannan lokacin daura na nufin wata dirasa ko kuma wani darasi da ake gabatarwa a wani lokaci ke bantacce domin isar da ilmoma ga ɗaliban ilimi a cikin takaitaccen lokaci a samu wasu littafai ko matanuna na ilimi a sanya su domin karanta su wanda ba dole ba ne ya zama an samu dama ba irin wannan ba domin karanta su so daga abin da ake tsammani shi dukkan wanda yake halartar daura ta ilimi to dama can yana yin karatu sau da ka yanzu wannan wata haduwa ce ta kara mu juna sani da kuma za ta kara mana kaimi domin mu je mu ci gaba da karatu a inda muke karatu cika ita daura kara karfafa dalibi take ba wai za a koya mushi wani sabon abu ba ne ko kuma a ce a lokacin zai fara koyan karatu a tabbas ci gaba ne da karatunsa kuma a duniya a yau wani tsari ne da duniya ta karbe shi hannu biyu wasu sukan kira su da sukan kira irin wannan karatun da addirasatul muqaddafa wasu sukan ce ad-dawra al-ilmiyya wasu sukan ce ad-dawra at-tadribiyya wasu sukan ce ad-dawra at-ta'limiyya a wancan karan mun karanta in ban manta ba littafai guda uku haka ne ko akwai kasida ta abul fathil busti nuniyarsa wadda kasida ce tarbawiyya kasida ce ta tarbiyya da ladubba na musulunci akwai littafi na biyu shine albulga na abul ambari wacce wanda littafi ne da ya batu akan al المذكر والمؤنث wato fanni ne tsantsa na lugar larabci sai kuma littafi na uku shine littafin al'iman al'iman littafai hudu ne al'iman na al'imam abu ubaidin alƙasir na shalla sai kuma littafi na hudu shine kitabul ilm na abu haisama rahmatullah ala jami wannan karan an zabi a karantar da littafai guda biyu kasancewa ba mu da cikakken lokaci ana fatan daurar ta zama an yi ta ta'awanni biyu ce a kullum kuma ba za ta wuce sati ɗaya ba ko kwanaki biyar na mako saboda ka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci littafan da aka zaba za a karanta akwai littafi ko kasida ta farko wacce baitotanta ba su da yawa ita ce qasidatu gharami sahih ko kuma abin da suke ce mata al-manzumatul gharamiyya ko su ce al-qasidatul lughziyya sannan littafi na biyu shine littafin ko kasida ta ta'iyya ta babban malami ba maliki malamin fiqh kuma mawaki wato abu ishaq al-ilbayr to za mu zaɓi cewa insha Allah ta'ala kullum mu fara gabatar da darasi akan ita kasidar abul abbas al-shibili ibn farsh wato garami sahih kamar yadda aka faɗa cewa kowace daga cikin waɗannan kasidoji guda biyu akwai shimfiɗa kamar yadda muke gani a cikin littafanmu kasida ta farko ta garami sahih an yi mata muqaddima wacce aka sa mata al-istihlal al-malih ala manzumati gharami sahih wannan ita ce muqaddimar da za a karanta zai yi kyau a ce mu shirya tambayoyi da yawa da za mu riga amsawa musamman abin da ya shafi ilimin musulun hadisi wannan so da haka akwai buƙatar ya zama mun shirya duk tambayoyin da za a yi mana mu iya ba da amsa ita kuma waccan kasidar ta biyu ita ma tana da shimfiɗaccen an zo na ta sai mu gabata so da kai tsaye ba sai mun ja lokaci ba za mu shiga cikin muƙaddimar da aka yi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل السنة المحمدية بيانا لكتابه المبين والصلاة والسلام على نبيه محمد الرسول الأمين المبين عن الله العزيز المتين وعلى آله وصحبه الذين بينوا للناس علم اليقين وعلى كل من سار سين النبا صادما وعلى كل من سار على نهجهم وتعلم مصطلحهم الرزي أما بعد فهذا تقديم تمهيدي للمنظومة الغرامية اللغزية التي ألفها العلامة المغمور ابن فرح الإشبيلي رحمه الله wannan wata gabatarwa ce ta shimfiɗa da aka yi ga wannan kasidar wacce take ta soyayya al-manzuma al-gharamiyya za mu ji ake nufi da al-gara al-lughziyya wacce ya sa ta azanci azanci tsari ne na azanci التي ألفها العلامة المضمون ابن فرح الإشبيلي رحمة الله عليه ودى ربما لني الإمام العلامة المضمون ده يوم متعني بنصنش شين المضمون ده يوم بنصنش ابن فرح على في علم مصطلح الحديث يا قارن أن قصيدة تاسة في بيتو تا أشرون كشل علم مصطلح الحديث حيث أتى بإغاث جديد لم يسبق إليه قبل يزول ولئن آل تابو wanda ba a gabace shi ba wanda ya taba gabace gabata shi da irin wannan tsari sau da wani tsari ne sabo ya zo da shi a zamaninsa ya rubuta kasidarsa a irin wannan tsarin kuma ya karantar da ilimin musalin hadis a cikin kasidar tsarin فنظم هذه المنظومة منظومة على نمط أحديته هي تارى وكان ناسا أئرم ونتاري هو نسلو نأحدية أحدية أزنشي هو زورنشي زورنشي اليوم من زاب النبي تيم زورنشي ده هوسا واستعمل ألفاظ الحب والعشق في إيضاح معاني المصطلحات الحديثية sannan ya amfani da lafizan soyayya da bege wajen bayanin ma'anonin kalmomi na musallar hadis bi ibaratin balighatin wajiza ya amfani da wani irin salo na magana wanda ya kasance mai balaga kuma a takaice فجاء نظمه بديعا بارعا وجميلا نافعا وحسنا نافعا فجزاه الله تعالى خيرا جامعا sai ya zo tsarin wasan nasa sai ya zo a matsayin wani irin sabon tsari wani sabon salo mai birgewa kuma kyakkyawa wanda aka cika masa abubuwan da duk yake bukata sannan kuma ya zo a matsayin kyakkyawa mai amfanarwa so daga muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi alkhairi wanda yake gaman ne وقد كررنا تدريس هذه المنظومة الميمونة للطلبة حقيقة من ينكم مكرن تدد هذا ولا واجن للبركة سنن وتحفيظهم إياها سنن من ينكم أحدث ولا قصيدة ko da ka kowa zai haddace bai shi ashirin ne yana yawa rana ɗaya mutum zai iya haddace shi ولهذا رأينا أنه من المستحسن علينا أن نقدم لها قبل الولوج في صميم أبياتها أما تمك يا كباتا أفار جباتا وتئر مقدمة وتئر جباتا وكون أن شنفتا وتئر شنفتا خافا أشجع أسد بيتوتا فإنهم لا شك محتاجون إلى معرفة ناظمها babu shakka ɗalibai suna da bukatar su san waye na waye mai wata yana da tasiri sosai kuma ka'ida ce ta ilimi duk lokacin da zaka karanta ma wani malami littafin sa to ka san ko shi waye ka san mulabasa na rayuwarsa ka san bi'ar da ya rayu a ciki ka karanta me manufofin da suka sa ya rubuta littafin yana da tasiri matuƙa وما يتعلق بها من معلومات sannan kuma da sanin ababen da suke da alaƙa da ita manzumar wato shi waƙen nasa min ma'lumatin na wasu ilmoma qad la takhlu mithluha min irtibatin mubashirin aw ghairi mubashirin biha wanda irin waɗannan kasidin ko manzuma kaɗan ne za ka ce ba su buƙatar irin waɗannan ilmoman wanda kai tsaye suna da alaƙa da su ko kuma ba alaƙa ta kai tsaye ba ya kamata a ce a musu shimfiɗa wa khususan innaha nuzimat ala tilkin lughziyyin badi'i musamman ma an tsara waken ne a irin wani tsari wanda ya kasance na zaurance kuma mai ban sha'awa to kage yana da buƙatar a warware zaurance wata kalma da wata magana ce da ake yin ta a ɓoye domin a badda bayi musan ba mi aiko wai wai wani wani wani wani wani ne wani wani wanda ba bahaushe ba yana da motar haya shikenan sai ya zo ya cika motar shi a yi lodi zai tafiya a tasha direban shikenan ya aka ya aka sai cacar baki ta hada shi da wani daga cikin fasinjojinsa sai dan Allah ka fi mana baki bagwarin banza ce mu ba gwani mu ba gwani sai cire kin sai ce da abu ya fasa tafiya sai aka samu dan kamasho mai mai fasaha sai ya ce haba haba wani kai hakuri mana kai kuma alaji ya zaka ce mishi bagwani ai ba bagwani bane shi ba bawa ne ya ce yawa sun wanda yayi magana ya yadda shi bobawa ne amma bai yadda shi bagwani ba ne to kage shi ne wannan نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يهدينا سواء السبيل وأن يزيدنا حب العلم والعمل به والإخلاص فيه وحب أهله سلفا وخلفا إنه ربنا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير من هو ابن فرخي رحمه الله وايش لون اللازم من هو وايش هو أحمد بن فرش ابن أحمد بن محمد شهاب الدين a zamanin irin waɗannan ƙurun ɗin musamman daga ƙarni na biyar shida bakwai takwas tara goma to kusan za ka ga da wuya wani malami ya rayu a lokacin baya da wani laƙabi shihabuddin shamsuddin qamaruddin nizamuddin imaduddin badruddin da haka za ka gansu wasu alƙa shaykhul islam jami'a rahmatullahi alaihi da kansa yana fage ce innama sammani bihi ahli yace dangi na su suka samu yan gidanmu suka samu taqiyuddi kaga shi taqiyuddi almajirin sa ibn al-qayyim shamsuddin almajirin sa az-zahabi shamsuddin almajirin sa ibn kathir imaduddin da haka zaka ga take shi ko kakansa majduddin abdussalam babansa abdulhalim shihabuddin to shi ma ibn farh rahmatullahi alaihi ana masa laƙabi da shahabuddin amma sunansa ahmad babansa sunansa fash kakansa sunansa ahmad kakansa nabi sunansa muhammad ana masa alkunya da abul abbas al-lakhami abul abbas al-lakhami al-ishdili da kaji al-lakhami su tari gari ne ko kuma wani yanki ne a spain andalus wannan garin ya fitar da malaman fikihu da yawa malaman fikihu sun fito da yawa kamar daidai da muka sani andalus ta fitar da malamai da yawa tarihin andalus tarihi ne mai sa kuka sai abubuwa na musulunci a wajen da malamai da ya fitar albalar siyatan ma sha'anu mursiyatin am aina shatibatun أم أين جيان أم أين قرطبة دار العلوم فكم من عالم قد سما فيها له شعر ذاك جاء القرطبي ذاك جاء الشاطبي ذاك جاء الإشبيلي دك قتاشيني أشكن جوهيني سبين أندلس wanda da yawan musulmai yau ba su san spain ba sai ta hanyar kwallo al-ishbili sannan kuma ɗan garin ishbili ishdil ɗin ta fi faɗi ishdiliya za mu ji yadda ake faɗin gari الشافعي سنة نمبر بن شافعية ولد سنة خمس وعشرين وستمائة أنهي في الشكرة تدري شدة عشرين لبيا دري شدة عشرين لبيا نحفظ دري شدة عشرين لبيا تجي شكرة بأكها في ابن فخر على الإشبيلي رحمة الله عليه بإشبيلية بإشبيلية الإمام ياقوت الحموي عن شو معجم البلدان يضبط لنا شيء شيء بالكسر إيش وانا همزة زاء متى كسرة ثم السكون إيش سين زاء متى سكون إيش وقتل الباء الموحدة سنن باء إشبي وياء ساكنة سن إشبي ولال وياء خفيفة إشبيلية إشبيلية مدينة كبيرة عظيمة بالأندلس بنيني ببني جرمة أكثر أندلس ألوك سند الإمام يقوت الحلبي وأن كسب معاصر وأن ما نمي معاصر ابن فرح يكي ربوت لتاب ساعة yake rubuta yake rubuta mu'jamul buldan a cikin mu'jamul buldan shi yace lam nasma bi baladin huwa akbar minna yace ba mu ji labarin da ya fi shi girma ba a wannan lokaci garin Ishbeliya قال الحافظ الذهبي الإمام الذهبي رحمة الله عليه وعند الماجر ابن فرح الإمام الذهبي أشي قي المادي أشي مال المادي أشي وانا الذهبي المادي ليش نتشي واي أنا قاعد ما لم يتهنى المادي عنك قال الحافظ الذهبي رحمه الله وأتركت الفرنج أتيدي لوكش الحروب الصليبية كروسي يا كوك عند كريستوتشي سكيا كتشن فرنسا فرنسا يتشي كان واو جنب wannan faransar da kuke jin ta tsohuwar ƙasa ce ta shari to ita ta shugabanci alhamla al-salibiyya da aka yi ya kokan da aka yi aka yaƙi musulmai tisku hamla hatta yaƙin da aka wajen shekaru ana gwabza shi ya ƙarar da mutanen da Allah kaɗin san yawansu yaƙi ne mai tayar da hankali al-imam ibn al-ashir a cikin alkamil da ya zo yana yana ba da tarihin kamar ihu ya yi ihu ya yi da haka haka ya gudu to a wannan lokacin ya ce wa aka rakun firin turawa suka zo suka kama shi a matsayin fursunan yaki kamar yadda kake gina suna yanzu a filafi sai su kama mutum da su je su kulle shi ai ta neman shi wani a san inda yake wani ko ba a san inda yake ba wani su kashe wani kuma sun ga dama bayan wani lokaci su sake shi ثم نجاه الله وحد وسمع بمصر من شيخ الشيوخ عبد العزيز الأنصاري دجنا ألا يرد شيء دج شابوس الإمام القرطبي رحمة الله عليه تفسير أبو عبد الله الأنصاري لجامع أحكام القرآن ya ba da labari a ƙarƙashin suratu a cikin a cikin a ƙarƙashin wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura yace sun taba bin shi a ƙarƙashin tasirin wannan aya yace sun taba bin shi turawa suka bi shi da gudu yace a sahara ya rika gudu yace kawai sai ya rika karanta wannan aya wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura yace sai ya zaman shi kawai yace suka zo suka wuce yana kallon su amma ba su kallon shi yace fa sami'tuhum yaquluna kalimatan dibla yace sai na ji su suna cewa devil devil wato shedan ya bace mana ba mu gan shi ba shedan debula haka ya rubuta a cikin tafsirin to kaga daidai wannan lokacin abin ke faruwa to shi ma suka tace shi daga baya Allah madaukakin sarki ya tsirar da shi wa hajja wa sami'a bi misra min shuyukh shuyukh min shaykh shuyukh Abdul Aziz Al-Ansari daga nan ya tafi je aikin hajji Allah ya azurta shi da yin aikin hajji sannan ya dawo ya zo masa ya saurari babban malami malamin malamai al-Imam Abdul Aziz Al-Ansari والإمام الدين بن عبد السلام سلطان العلماء sannan daga cin malamansa akwai سلطان العلماء العز عز الدين بن عبد السلام mai littafai da yawa a babban malami malamin malama limamul qarrafi al-maliki wa tabaqatihi ma sannan ya ya saurari karatu a wajen sa'o'in su ba su kadai ba ba su kadai bane malamansa sannan wa bi dimashqa min ibn abd da'ir sannan ya taho ya dawo garin dimashq wanda a lokacin waɗannan su ne manya manyan birane da ake da su na ilimi in ka ce masar azhar ce nan ake da ita a lokacin azhar masallacin azhar aljami'ul azhar in ka koma dimashq akwai aljami'ul umawi aljami'ul umawi wanda masallaci ne ya kai shekara wajen dubu ɗaya da wani abu ya girma ma azhar ya girma masallacin azhar amma yanzu wannan shaitanin mutumin bashar al-asad sai da ya ragarga da masallacin to ya saurara a cikin malamansa a dimashq akwai al-imam ibn abd akwai al-kirmani al-kirmani ne al-kawakib ad-darain ne littafin sharhin bukhari yana ne daga cikin wurin da suka sharhin sahih bukhari sunan sharhin sa al-kawakib ad-darari ala sharh sahih bukhari sharhi ne mai kyau malamai irin su ibn hajar irin su badruddin al-aini za a ga sukan kwakwako maganganunsa shi ne littafin sa al-kawakib ad-dirari ala sharh sahih al-bukhari to malamin su wa firat al-asqalani da babban malami al-imam firat al-asqalani wa ibn abd al-yassir wa khalqin siwa da waɗannan malaman da wasu ya yi karatu a wajensu su وقال ايضا الامام الامام الذهبي يقول لنا مغنى شن تذكرة الكفار شن تذكرة الكفار wanda littafi ne da ya rubuta shi akan tarihi na mahaddatan hadisi ya fara daga sayyiduna abubakar radiyallahu anhu shine awwalu hafiz ya fara daga sayyiduna abubakar sannan haka ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi har zuwa malaman zamanin sa حتى قال سمعت عليه وقال وعني بالحديث وأتقن ألفاظه حقيقة الإمام ابن فرح الإشبيلي رحمة الله عليه يا يا يا يا أبا إلى من حديثي مهم من شمتك وأتقن ألفاظه سنكم يا يا يا قري أوجن سن لفظ حديث ومعانيه سنن يا قري أوجن سن معنون حديث وفقهه sannan kuma ya kware a wajen sanin fikihun hadisi hatta fara min kibabil a'immati har sai da ya zama daga cikin manya-manyan shugabanni na ilimin hadisi wa zalika mudafun ila ma fihi min al bayan kuma abin da Allah madaukakin sarki ya taimake shi mutum ne mai tsantsi mai kafa kafa da rayuwa wasu da sannan ga gaskiya والنسك سنن غاية والإبادة والأمانة سنن غاية أمانة والديانة سنن كما غاية الديني دي غباكي لا والسمت الحسن سنن غاية آر رايوة كتاوى ديكي دشي والتعفف سنن غاية كامن كي وملازمة الاشتغال وملازمة الاشتغال لكما لزمت كرمت المتعب كوني من كرات والإفادة لكما لزمت كرمت المتعب لفاس فائدة وكان فقيها بالشامية ya kasance babban malami ne a makarantar da ake ce mata al-madrasatu shamiyya wa biha yaskunu sannan a nan yake zaune akwai makaranta a wajen sannan kuma unguwa ce وله حلقة للإشغال بكرة بجامع دمشق sannan yana da halka kasuwa majalisi babba a masallacin dimashku da yake karantar da mutane bukuratan da sassafe wa uribat alaihi mashyakhatu darin hadithin nuriyyati famtana'a an kawo masa lokacin cewa ya rike wata makaranta da ake ce mata almadrasatul nuriyya darul hadithin nuriyya makarantu da ake da su akwai wani littafi mai ban sha'awa da wani malami ya rubuta ina jin sunan littafin ilamu daris fi tarihin madaris ilamu addaris bi tarihin madaris yana bayani ne akan tarihin makarantu da ake da su na musulunci can can da har zuwa zamaninsa al-imamu zahabi ya yi wannan batun a cikin tarihin islam na حتى قال حربي الإمام الذهبي يشي سمعت عليه واستفدت منه يشي والله ناس وارع حديثي لك وجنسع كما نافع إلى الكل غريش متقع وله قصيدة مليحة غزلية في صفات الحديث يشي ينا لو قصيدة كتاوة قصيدة يتشي مليحة أه؟ sannan gazaliya wacce ya tsara ta a irin tsari na soyayya kalmomin soyayya ya amfani da su fi sifatil hadisi yana bayani akan siffofin ilimin siffofin hadisi sami'tu hamin na ji wannan kasida daga baki ɗaya daga gare shi awwaluha gharani sahihun warwaja fika mu'dalu wa huzni wa dam'i muhsalun wa musalsal yace shine farkon kasida wa kana aliman kabiran babban malami illa annahu magmum sai dai malami ne da bai shahara ba da yawan mutane ba su san shi ba walam tu'la kutubu tarajim bihi da yawa an ka duba littafan tarajim na malamai ba za ka ga tarihin sa ba ولم تذكر له مصنفا سوى هذه القصيدة الغزلية سنن لتفن ترجمة بس أم بشينا دون لتاتي بإن باوانا kusan wanda ya fara rubuta tarihinsa ya bayyana shi shine shine Imam Zahabi a cikin waɗannan littafan nasa guda biyu zuwa uku akwai littafin sa Tarihul Islam wanda shine babban kundin al-Imam Zahabi mujalladi 53 akwai littafin sa na biyu da ya rubuta ya ambaci tarihin da gashi nan mun ambata Tazkiratul Huffaz littafi ne mujalladai biyar sannan kuma akwai littafin sa na uku da ya ambace shi معجم شيوخ الذهب معجم شيوخ الذهب لتاتي ne dan karami ya ambaci sunayen malamansa ala hurufi ala hurufi al-mu'jam alif ba ta duk malamansa da sunansa ya fara da hamza sai ya lissafo su malamansa da sunansa ya fara da sunayen sunansa ya fara da ba ce haka ta har zuwa ya to shi ne mari so daga kusan duk wanda ya ambaci tarihin ibnu farsh to za ka ga yakan mai da mutane zuwa ga littafin alimu littafan nan na alimamu sahal ko ya ambata daga nan ya kwafo ko ba daga nan ya kwafo ba daga nan ya kwafo so da ka duk littafan da za ka gani ba za ka ga an ambaci wasu littafai na shi sai muka ce ولعله كان من العلماء الذين آثروا التدريس على التسليم watakila yana cin malaman da suka shagalta da karantarwa suka fifita karantarwa fiye da rubuta littafi wanda imamu ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi a cikin sayyid al-khatir shi ya fifita rubutu akan karantarwa haka ya faɗa har yana faɗi yana cewa musannafatul alimi hunna banatu littafan da malami ya rubuta su ne 'ya'yan shi mata waɗanda ake sani shi da su in malami ya ta karantarwa su tari har ya rasu amma baya rubuta littafi a da sunan shi bacewa yake ba a sani shi za a san shi in ya rubuta littafi ɗayan Allah ya ma littafin albarka sai a san shi da littafin yanzu shi da wannan kasida aka san shi kama limamu shatibi ne mai usulul fiqh in ka cire manya manyan littafansa guda biyu akwai wasu littafan amma ba a san shi da su ba الشعلابي على الاتفاق وكم الدافع الموافقات akwai kuma wanda za ka samu Allah madauki zaki ya azasa shi da yawan rubutu kamar ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi al-imam zahabi yana cewa shi bai ga malami mai yawan rubutu kamar sa ba kafin kafin irin su al-imam ibn abi duniya wanda sahibul musannafat da wasu malaman ba ba shi ba يرحمه الله تعالى رحمة واسعة وتوفي سنة تسع وتسعين وستمائة بعد الهجرة يا غت شكرة ست شكرة تدريش للتسعين دتار وله من العمر أربعة وسبعون عاما شكرين شي سبعين دولة شكرين شي سبعين دولة قال يا شاعر ستون وسبعون sau da wanda a takaice ita ce tarjamar da manyan da malamai suka masa musamman almajirin sa al-Imam Zahabi rahmatullahi alayhi a cikin waɗannan littafai da muka ambata subutu nisbatil qasidati la tabbatar da wannan qasida cewa tashi ce لقد ثبتت هذه المنظومة أنها من صنعة هذا الإمام الكبير حقيقة وأن قصيدة يا ثبتت شيوا شيء الإمام الإشبيلي رحمة الله عليه ابن فرح شهاب الدين أحمد بن فرح شيء تتذكرت حاشش كما ذكر ذلك تلميذه الحافظ الذهبي فيما نقلناه عنه أعلاه كما يد أكد يوم قصود ما المادنة الإمام الذهبي وزاد ذكر عدد أبياتها حرما كما يقار عن بطن عدد بيتوتا قصيدا والذين سمعوه سمعوها معه من الناظم نفسه sannan kuma ya sake ambatan suwaye suka ji kasidar tare da shi a gaban malamin suka yi riwayarta faqala wa hiya 20 baitan sami'aha minhu shaykhana ad-dimyati wal yunini sanata 69 ay ba'da 600 yace bayan ni akwai manya-manyan malamanmu guda biyu tare muka ji wannan kasida wajen al-Imam Ibn Fath al-Ishbili rahmatullahi alayhi su da kan kasida ta ce almajirin ya tabbatar kuma ya ba da shaidan waɗanda suka ji bayan shi ya ce mun ji ta a shekara ta ɗari shida da wani abu abin da bai kai goma ba sanata bid'in wa sitti to kaga wannan ce so daga kasida ta al-Imam al-Ishbili ce Ibn Far rahmatullahi alaihi ba ta wani ba sannan ba a mushi fashi ba domin wasu sukan yi fashi nizamul qasidati yadda qasidar ta zo tsarin نظام القصيدة لقد نظم الإمام ابن فرح رحمه الله منظومته على بحر الطويل للتفعيلات الثماني ibn far ya tsara wakensa a kan tsari na bahari na waƙe da ake da shi da ake ce masa alƙawi larabawa kafin zuwan alkhalil ibn ahmad al-farahid al-basri wanda aka yi shi shekara ta ɗari yau a su shekara ta ɗari da saba'in rahmatullahi alaihi malamin sibawai malami ne da yake da falala a musulunci mai yawa ya kamata duk wani ɗalibin ilimi ya ma khalil al-khalil bin ahmad al-farahili al-basri addu'a kullum shi ya fara rubuta kamus mu'jam na larabci ya sa masa suna al-aj duk wani wanda ya rubuta kamus to ya ya kwaikwayi tsarin ko ya fa'idanta da shi al-aj sannan yana da fadala ta kirkirar ilimin arubi ilimin gana yadda ake tsara waka da kuma matsalolin da suke shiga cikin waka kasancewa waka ɗaya daga cikin ilmoma wanda ba yadda za a yi malami ya zama malami bai santa ba shi sa malamai da suka fahimci tasirinta sai suka ka sanya ilimi a ciki da yawan mu ba mu san abin nan al-bahrul muhit al-bahrul muhit kasidar mala abdullahi gwandu da ya rubuta ta ilimin nahawu ba bai ko ta dubu wajen kuɗi da wani abu ne har yanzu ba taɓa buga littafin ba sai dai maktufa rubutun hannu albahul muhi bai ko ta dubu kuɗi da wani abu ilimin nahawu mala abdullahi gwandu muna nan muna bacci kuma duk ba a san mu ba a duniya in ka tafi yanzu kasashen larabawa ka fada musu abdullahi ibn fudiyo kafirun minhum la ya'lamuna ba su san shi ba ma so da mu mun mun birna abin da yayi mun fito da shi mun yada ma duniya ba ba wani fanni da malam abdullahi ibn ba yi da manzuma a kai yana da manzuma a ilimin ilimin musallin hadith misbahur rawi yana da manzumarsa ta usulul fiqh alfiyarsa yana da manzuma a ilimin arudi yana da manzuma a komai kowane ilimi ba sai ta lissafa to kaga wace ke to kafin kafin zuwan al-khalil bin ahmad al-farahidi al-basri rahmatullahi alayhi laraba suna tsara waken su ne akan ɗabi'a shi yasa hatta sukar waka ko kuma a tsatsarge waka a ce akwai kuskure a yi a kai a cikinta to da suna yi akan abin da suke cin shi annaqdu zat saliqa suke da ita balare da ruhul kaisi lokacin sa in ya tashi zai waka ba kan wani ilimi yake yi ba kawai zai ji wa bai kuta ne suna zuwa kamar ana mishi wahayi shedani shi ke mishi zuhair ibn abi sulma in ya tashi zai waka haka in ka dawo asr sadr islam hassan ibn thabit in yazo zai yi waka jin ta kawai zai ta zo mishi ya taba shigowa gida kawai sai ya ce wa qatiyatin mithl as-sinan uzi'tuha ashe ishi ma ita ma ta sha ta sha a nono kawai sai ta ce tana waltu min jawi sama'i nuzula sai ya zama bai to kaga haka suka yi ta yi haka suka yi ta yi har lokacin da Allah ya kawo shi ya zo ya kalli waƙoƙin laraba duka gabaki ɗaya sai ya fahimta daidai abin da Allah ya nuna masa cewa ba su fita akan ƙa'idoji goma sha biyar daga baya sai almajirinsa kuma abokinsa al'akfashul ausat sai ya zo sai ya ce alaga kuma malami ma na gano ba cikon ɗaya amma akwai cikon ɗaya da ni ma nake ganin aka haɗa zai sai ya duba sai ya gani ya zauna ya kan ɗauki waƙoƙin laraba sai ya kulla ɗaki sai ya ta auna su shi ne aka ba da labari aka ce ɗan shi wata rana ya ji shi yana yi yana mustafilun mustafilun mustafilun kaza kaza kaza kawai sai ɗan ya zo ya tsaya a bakin kofa sai ya je kofar gida ce ya ayyuhan nasu inna abi qad dunna shi babana ya haukace mutane aka zo aka cincirin da kofar gidansu sai baban ya daga kai ya kalli ga jama'a tun cika kofar gida ga kuma dan shi da ya je tara mishi sauran ma'aukata ya ce shi ne ya haukaci shi ne sai bai tuta ya ma dan bai tuta yake cewa law kunta ta'lamu ma ama aqulu ajartai aw kuntu a'lamu ma taqulu ajartuka lakin jahilta maqalati fa'adaltani wa 'alimtu annaka jahilun fa'adartuka ko ce da ka san abin da nake faɗi da ka bani uzuri ni ma da na gane abin da kake faɗa da na baka uzuri amma ni na gano kai jahili ne shi yasa sai na baka uzuri kai ko da san da yake kai jahili ne baka san ko me nake ba sai ka je kana zage na ka ce ni mahaukaci ne to shi ya zo ya kirkiro waɗannan abin nan buhuf din da ake da su guda goma sha shida guda goma sha biyar almajirinsa kuma sai masa istidrakin kwara ɗaya na ƙarshe shine almutadarij sai suka zama bai ba ka'idoji duk waƙar da za ka rubuta ko ba ta fita daga cikin waɗannan guda goma sha shida duk wata waƙar da aka rubuta ta ta fita daga waɗannan guda goma sha shida to ba waƙa ba ce da larabawa suka yadda da ita larabawan da suke sai dai daga baya abin da aka zo aka samu wasu da ake ci musu almuwalladun suka zo suka kirkiro abubuwa suka sa da kuma waɗanda aka samu daga baya su kuma waɗanda ake ci musu ashabu shi'ir al-hur masu kirkiro baituta kawai su yi su gasu nan turawa suka ko suna bin tsarin turawa turawan ingilishi ko turawan faransa wanda su waƙoƙinsu ba su da ma'auni ko akwai dokta akwai wani masanin turanci a nan da faɗa mana ma'aunin waƙoƙin turanci haka ake yi sa nufin za a rera ma sai ga kawai a rasa yadda za a yi amma ta larabawa ko kaci ko kasuwan ana yi sai kaji tana reruwa sai dai ba waka bace shi yasa wani zubin duk girman malami idan yana rera bai tutar larabci sai ta kan shi na hawa ko mun ta kawai shi sai ka kan shi na rawa ba rawa yake yi ba kan shi ne yake rawa ويد واقع كم بحر الطويل طويل له دون البذور فضائل فعول مفاعيل فعول مفاعيل من صفي الدين السيد رحمة الله عليه ويتشي تعالى غراني صحيح والرجا فيك معضل وجل وحزني وجلعي مرسل ومسلسل هذا الشيء ثم جعلها على نمط فريد واختار نوعا بلاغيا من المحكلات المعنوية البديعية وهو اللغز أو التورية أو الأحجية أو المعمر bayan ya tsara a wancan tsarin yadda waken yake to a fannin balaga kuma sai ya ɗauki wani fanni mai ban sha'awa daga cikin al-mu'assalat al-ma'nawiyya a ƙarƙashin ilmul badi balaga ilimi uku ce ilmul bayani ilmul ma'ani ilmul badi ilmul badi ya kasu gida uku akwai gida biyu akwai al-muhassalat al-lafziyya akwai abin da shi can lafazi ne zahiri akwai al-muhassalat al-ma'anawiyya su shi kuma can ma'ana ma'anar da aka kunsa a cikin mai ban sha'awa to sai ya zaba wani fanni da ake ce masa al-lughus ko kuma at-tawriya ko al-hujiyya ko al-mu'amma duk sun kira shi da shi fannona ne da suka yi kama da juna duk da wasu sun matsa daga cikin malaman balaga sai sun bambanta tsakaninsu amma dai mutum biyu ya gama zagayensa zai fahimci cewa abu ɗaya ne يقول الإمام ابن الأثير ضياء الدين اللغوي الإمام ابن الأثير رحمة الله عليه جدا سوء كني في ابن الأثير أخي ابن الأثير المؤرخ أخي ابن الأثير اللغوي الكاتب أخي ابن الأثير المحدث وابن الأثير ثلاثة قد حاز كل مفتخر فمحدث كتب الحديث له النهاية في الأثر سنن sannan ibn al-asir al-lughawi ibn al-asir al-alka shine al-katib shine wannan sannan akwai ibn al-asir al-muhaddis sannan kuma akwai ibn al-asir al-mu'arrikh akwai malamin tarihi a gida akwai malamin lugha sannan akwai malamin hadisi dukkanin shi ibn al-asir ne su uku shine wance ce wa mu'arrikhun jama'a al-uluma جمع العلوم كثيرة كثيرة وهي الأغاليب من الكلام ويسمى وتسمى, وتسمى الألغاز جم لغز يشي ونم فن لغز أنا في مسعى الأغاليب من الكلام أنا كيرا شبه الأغاليب شيني دي الألغاز جمع اللغز أظن ذلك مع اللغز اللغة وهو الطريق الذي يلتوي ويشكل على سالكه hanyar da ta kasance makwaɗaɗɗiya wacce ke ba mai bin ta wahala take rikitar da ita idan ana son a yi magana a ɓadda bani wanda ba a son ya gane shi kenan sai a zo amfani da wannan irin lafinsa وقيل جمع لغز بفتح اللام وهو ميلوك للشيء عن وجهه وسكم سكتي الغاز جمع من اللغز ba jam'i ba ne na lugha ba jam'i ba ne na lugha jam'i ne na lagh shi kuma al-lagh shine ka karkatar da abu daga fuskarsa wa kad yusamma hadha al-law bil mu'amma sannan sukan ce mishi al-mu'amma kaga al-mu'amma makantarwa ce wanda aka makanta wa huwa yashtabihu bil kinayati taratan yakan rikice a kasa tantance shi da kinaya wanda ita kuma tana cikin ilmin bayani وبالتعريف أي التورية سننكما يكن يكما دجرواي كما وانكا ويشتبه أيضا بالمغالطات المعنوية ووقع في ذلك عامة أرباب الفن وذاك دي wannan shine tarihin lugu zauranci da Hausa ake ce masa zauranci وقال الإمام يحيى العلوي اليماني رحمة الله عليه في التورية اعلم أن هذا الاسم عبارة عن كل ما يفهم منه معنى لا يدل عليه ظاهر لفظه ويكون مفهوما عند اللفظ به واشتقاقه من قوله واشتقاقه من قولهم والريت عن كذا إذا سترته وفي الحديث كان إذا أراد صلى الله عليه وسلم سفرا ورى بغيره manzo sama ya kasance idan zai yi tafiya sai ya juyar da in za a je zari in za a je kaduna ne sai ya ce za a tafi funtuwa kaga tauriya ce ya juyar da ya faɗi wani abu wanda yake a zahiri a fahimci ma'anar amma a ɓoye ma abin da yake nufi ba ce ai fatarahu wa kana anhu wa awhama annahu yuridu ghayrahu yanzu misali sai na ce na kawo wasu misalai a nan da yawa sai na ce rajulun hajja wa amna fi hajjihi wa lam yabtul hajju rajulun hajja wa amna fi hajjihi wa lam yabtul hajju me kenan da Hausa rajulun hajja وأمنى في حجه ولم يبطل حجه من هي الظريفة سرى وأمنى وظيفة سرى kaji ya ce san ne fitar da maniyi kuma aikin hajji shi bai lalace ba wani yin aikin hajji ne wannan rajulun hajja wa amna fi hajjihi wa lam yabtul hajju to wani yin hajji ne wannan hajji kuma mutum yana aikin hajji kuma ya fitar da maniyi kuma aikin hajjin shi ba komai ya yi daidai wani ya ce mana ya fitar da kuskure wani ya ce ya mafarki haka ne ko gaskiya ne wa amna ai wa nazala minan wa nazala minan kaga a zahiri ga ma'anar kuka kuka amma khafi to shi ne tauriya kai an ba shi ne zauranci ai da Hausa رجل حج وأمنى في حجه ولم يبطل حجه وعمنا أي ونزل منا ko malaman na hau suna da shi kowane fanni suna da irin shi rajulun salla wa ma nawa wa rajulun nawa wa ma salla malaman fikin rajulun salla wa ma nawa wa sahat talatu salla wa ma nawa wa rajulun nawa wa lam yusalli wa lahu ajru kaga suna da shi malaman nahu sukan kawo irin wannan al'irabi sai su ce maka dafa biyal baita abdullahi dafa biyal baita abdullahi dafa biyal baita abdullahi wa zai al'irabi shi dafa biyal baita abdullahi ba abdullahi ba fa dafa biyal baita abdullahi وزير غاب هذا شيء ما لغز البيت مفعول به مقدم أبجاه فاعل مفهوم مثنى وعلامة ربه الألف وهدف نونه للإضافة الله مضاف إليه فاعل مؤخر أي طاف بي البيت عبدان لله محمد كريم محمد رجل كريم ne kenan ne dai karimi ne kuskure ko muhammadun rajulun karimin alkaful tashbih rimin ay al ghazala muhammadu kal ghazali alkaful tashbih to kaga shi ne wannan to irin shi wannan malamin ya mana su a cikin wannan shi yasa muka yi wannan shimfiɗar mun gane mun cinye lokacin ko ba ya kamata mu kai ƙarshen wannan da ya haku to shi ne gashi nan sai yake cewa fa hadhihi al-umuru kulluha mushtarikatun fi kawniha dallatan ala umurin bi zahiriha wa yufhamu inda dhikriha umurun umurun ukhra غير ما تنقيه بظواهرها أظن أنك تشمع الألغاز هو الأحاجي ko al'akarif kalamiyya ko makamantansu shine kai ka amfani da wani lafazi a zahiri ga ma'ana amma wai kai ba ma'anar da kake nufi ba ce أبيات شعرك كالقصور ولا قصور لها يعيق ومن العجائب مفتوحة حر ومعناها رقيق kaga ga hurun ga raƙiƙu hurru ɗa'yantacce raƙiƙun bawa amma shi ke nufi na hurrun ya saki ma'ana intacciya raƙiƙ ma'ana mai laushi kaga shi ne wannan ومن أمثلة ذلك مثالا الألغاز والله ما سألت أحدا في حاجة قط ني حاجة بلاغة والله ما سألت أحدا في حاجة قط والحاجة ضرب من الشجر له شوك من الشجر له شوك وجمعه حاجي والله ما سألت أحدا في حاجة أي في شجرة قال هذا لم شجر ما كلمته لكن أنت أوصى ما كلمته ومش مغنى ما جرحته ما للمقلوب إلا جاء يوم القيامة وكلمه يجمع الريح ريح الدم واللون اللون لون الدم والريح ريح المسك قال القلب ما كلمت ما جرحته هذا اللغز kafin sa akwai ne ma ra'aituhu me kenan ban gan shi ba ai ma zarabtu ri'atahu ma hiya ri'a eh humhumana ma zarab ma ma ra'aitu ai ma zarabtu ri'atahu ban bigi ban bigi ban bigi ban bige shi a a hunhun shi to kaga su ne wadannan wa zakara imam suyuti rahimahullahu amthilatan kathiratan li hadhihi al-anwa' al-balaghiyyah fi kitabi al-mudhib fi ulum al-lughah wa anwa'iha faraji'ha fa innaha fa'ihat al-siyaq mutum ya koma can zai ga misalai da yawa saboda ka Allah shi taimake mu Allah madaukakin sarki ya so ya kada sai majalisi na biyu insha Allah ta'ala sai mu karasa kuma kai tsaye da izinin Allah sai mu shiga cikin kasidar Allah ya taimake mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh